فصل وأما الصبر المكروه فله أمثلة أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه الثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به الثالث صبره على فعل المكروه والرابع صبره عن فعل المستحب فصل وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه والصبر عن المباح وعليه مباح والله أعلم نعم الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر الصبر كما تقدم نوعان اختياري واضطراري والاختياري أكمل من الاضطراري فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر اختيارا ولذلك كان صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم أن مطاوعته امرأته عن مطاوعته امرأة العزيز وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إكوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد ومن الصبر الثاني إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض وكذلك صبر القليل والكريم وصبر نوح وصبر المسيح وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليهم أجمعين كان صبرا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله ولهذا سماهم الله تعالى أولو الأزم وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأولو الأزم هم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وفي قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يسبر صبر أولي العزم فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب وهنا سؤال وهو أن يقال ما الآمل في الظرف وهو قوله إذ ولا يمكن أن يكون الفعل ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه إذ يسير المعنى لا تكن مثله في ندائه وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء وأخبر أنه نجاه به فقال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذو النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة وهي النداء الذي نادى به ربه وإنما نهي عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة وهو مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكذوم والمكذوم والكذيم والكاذم الذي قد امتلأ غيظا أو غضبا أو هما وحزنا وكذم عليه فلم يخرج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لهيتي فصل فصل وأما الصبر المكروه فله أمثلة أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه mala ya ce amma haƙuri wanda yake makaruhi wanda barin haƙurin ya fi a kan yin haƙurin wanda kuma ya bar haƙurin ya haƙura da haƙurin to zai samu lada a kan ya yi haƙurin shi ne ce misalinsa a haduha ɗaya daga cikin misalan wannan kaso an yasbira an ta'ami wa sharabi ya yi haƙuri ya ƙici ya ƙisha ya ƙici ya ƙisha a bayan mun ce mutum ya yi haƙuri ya ƙici ya ƙisha har ya mutu haramun ne to amma wannan ba mutuwa zai ba ya ƙici ya ƙisha har ya fara jin jiki sannan zai ci wannan makaruhi ne wanda zai kai ga mutuwa haramun ne an yasbira an at-ta'ami wash-sharabi wal-libs ya ci ya kisha ya kisa sutura mai kyau wa jima'i ahlihi ya ki kusantar iyalinsa hatta ya tadarrara bidhalika badanu har ya zanto jikinsa ya cutu da wannan to wannan makaruhi ne wannan makaruhi ne wannan yana zama haramun idan ya mai da abin ibada idan ya dauki abin a matsayin neman kusanci da Allah to wannan haramun ne haramun ne mutum ya abin da zai cutar da kansa da neman kusanci da Allah haka kawai ba Allah ne ya shar'anta sa ba wannan haramun ne haramun ne mutum ya ƙi cin abinci mai kyau ko ya ƙi shan abin sha mai kyau ko ya ƙi sa sutura mai kyau da niyyar cewa yin haka zai sa ya samu kusanci da Allah wannan baya halatta ko mutum ya je in an je masallaci masallacin juma'a ce shi ba zai shiga inuwa ba a rana zai yi sallar juma'a saboda ya ladan shi na kowa yawa ana neman inuwa shi ko yana neman rana to wannan in yi haka haramun ya aikata Allah bai yadda wani ya azabta kansa ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ana tafiya haji ya ki abin abin hawa ya ki hawan abin hawa ba wai dan babu ba kawai saboda shi wai yayi wa Allah bakance yayi wa Allah alkawarin cewa a kar zai je haji ba zai hawa abin hawa ba kowa yana kan abin hawa shi yana ta fama annabi ya tambaya wancan fa aka ce ai wane ne yayi wa Allah alkawarin cewa har har ya je maka ya yi hajji ba zai hau abin hawa ba annabi ya ce ku umarce shi ya hau abin hawansa inna allaha la ghaniyun an ta'zibi hadha nafsuhu Allah baya wada Allah wadatacce ne baya buƙatar wannan mutum ya azabta kansa Allah yana cewa ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima me Allah zai yi da azabar ku ba azaba yake so ya muku ba matukar za ku gode ku yi imani shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a yana yana hudu ba ya hango wani tsaye a cikin rana yace wancan fa aka ce da shi Abu Isra'il kenan yayi wa Allah alkawari cewa zai yi azumi zai dau azumi kuma zai tsaya a cikin rana a tsaye ba zai zauna ba zai wa kowa magana ba har ya kai azumin sa annabi yace ko umarce shi ya koma inuwa kuma ya zauna kuma ya karasa azuminsa sauraka duk wani abu da mutum zai yi na wahalar da kansa ba Allah ne ya sa shi ba ita wahala shari'a ba ta dora wa mutum wani abu don kawai ya wahala sai dai idan wahalar ta zo ta shiga cikin abin amma ba wai don shari'a tana nufin wahalarwa ba kamar aikin hajji idan mutum zai je aikin hajji zai wahala saboda aikin da aka umarce shi da shi dole yana tare da wahala to wannan idan wahalar ta shigo cikin aikin ba wai mutum ya taro ta da kansa ba to sai Allah ya kara masa lada fiye da wanda yake bai sha wahalar ba wanda shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da magana da magana da ya ga wa Aisha ajruki ala qadri nasabiki ladanki gurgudan wahalarki Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da ta haƙura da umara ta yi hajjin ta ba ta yi hajjin ifradi sannan daga baya ta rika damuwa akan cewa kowa zai koma garinsu da umara da hajji ita za ta koma da hajji kawai ba umara annabi ya ce wa dan uwanta abdurrahman ya dora ta akan abin hawa su je can alhil a baya can bayan bayan garin harami bayan haramin makka ta dauko irami ta zo ta yi umara to kaga wani ƙarin wahala ya karu akan wadda kowa ya sha ita sai ta kuma fita ta kuma shigowa shi da annabi ya jiya masa cewa to ladanki wargwadon wahalarki kaga anan ba ita ce ta tari wahalar da kanta da kanta ba wani abu ne da Allah ya kaddara mata sai ta sha idan mutum Allah ya kaddara zai sha wahala cikin wani aiki ko ko aikin a ɗabi'arsa a neca da aikin dama yana tare da wahala kamar jihadi jihadi ba a yin shi haka kawai cikin ruwan sanyi dole akwai wahala akwai rauni akwai akwai kisa akwai sara akwai suka kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum to kaga wannan dabi'ar aikin dama yana tattare da wahala dole ne a sha a sha wannan wahalar to wannan sai Allah ya ba mutum lada akan wannan amma mutum ya taro abu kawai ya dauka cewa in an sha an fi shan wahala an fi samun lada wannan ba ba musulunci bane don haka ko nan da ya ce makaruhi yana nufin abinda ba kai kana yi shi bane da sunan ibada haka kawai kai ka ce ba za ka rika cin abinci sosai ba kuma kai ta wahala ta wani makaruhi ne in ya kai ka ga halaka to wannan haramun ne الثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به هكذا متن يحقولي كسنتر ما تسع تنا بقاتر haka. shi kuma idan ya kusanci ta ba cutuwa zai ba amma ce bari ya haƙuri ya kyale ta shi ma makaruhi ne wannan wasu daga cikin malamai suna cewa haramun ne idan har za ta cutu ita idan har za ta cutu domin makasudin aure shine kiyayewa kowa mutuncinsa da zama na an tsarewa kowa iffarsa da zama ya samu katanga da ba za ta jefa shi cikin wani yanayi mara kyau ba to idan ya zanto miji yana da damar da zai kusanci iyalinsa ita tana bukatar sa rashin sa kuma za ta jefa cikin wata wahala sannan za ta jefa ta cikin wani yanayi sannan ya ki to ana ya zama mai laifi domin zai zama mai taimakawa shedan akanta nabi yana cewa wala takunu auna lishaytani ala akhikum kar ku taimakawa shedan wajen batar da dan uwanku الثالث صبره على فعل المكروه متين yayi hakuri akan aikata makaruhi abu ne daman can rashin aikata shi ɗin shi ya fi sai ya zanto aikata shi ɗin yana ɗan wahala amma daman aikata shi ɗin ba daidai ba ne to mutum ya ce bari ya haƙuri aikata makaruhi wannan makaruhi ne shi ma warrabi usabirhu an fi'ilil mustahab abu ne mustahabbi sai ya ce zai yi haƙuri ya bar shi mustahabbi ne yinsa za a samu lada amma sai ki yinsa to wannan shi ma makaruhi ne sai yace faslun wa amma sabrul mubah amma sab hakurin da yake na halal fa huwa sabru an kulli fi'lin mustawi at-tarafayn khuyira bayna fi'li wa tarki shine mutun yayi hakuri ya bar abin da da yin sa da barin sa duk daya yin sa da barin sa duk daya yin sa ba lada ba alhaki barin sa ba lada ba alhaki to anan ka yi haƙuri ka yi ko ka yi haƙuri ka ƙi duk ɗaya ne saboda yin saɗin ba wani lada barinsa ma ba wani lada to shi ma haka haƙurin yinsa ba lada barinsa ba lada وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام والصبر عن الحرام واجب وعن ال... وعليه حرام ما ليتي أدم أولي أبو بند زي قباتر دكا سنانون هقولي أكن أيكة واجبي واجبيني وعن الواجب حرام هقولي أكن برن أيكة واجبي حرامني والصبر عن الحرام واجب هقولي أكن برن حرام واجبي ne wa alaihi haram haƙuri akan aikata haram kuma haramun ne wasabru alal mustahabbi mustahabbun wa anhu makruhun haƙuri akan aikata mustahabbi mustahabbi ne haƙuri akan barin mustahabbi makruhi ne wasabru anil makruhi mustahabbun wa alaihi makruh haƙuri ga barin aikata makruhi mustahabbi ne haƙuri akan aikata makruhi makruhi ne والصبر عن المباح وعليه مباح hakuri akan barin abin da yake halal ko aikata abin da yake halal halal ne wannan shine wato samari na duka abin da ya gabata a baya sai ce albabu tasi'u babu na tara fi bayani tafawuti darajatis sabr cikin bayanin wato fifiko da ke akwai na matakan haƙuri matakan haƙuri wani ya fi wani sai ce a sabru kama ta ƙaddama haƙuri kama yadda ya gabata a farkon babi na biyar nau'ani haƙuri iri biyu ne ikhtiyariyun wa tsirariyun akwai haƙuri na sa kai akwai kuma na dole akwai haƙuri da za ka sa kanka in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ƙi akwai haƙurin da dole ka yi haƙurin ba ka da yadda ka iya don abin ba kai ka kai wa kanka ba haka kai zo same ka ko ka yi haƙuri ko ka kai haƙuri haka dai abin zai zaura shi ne ce to wal ikhtiyari yu akmalu min al ittirari haƙurin da za ka yi bisa zaɓin ka kana iya ƙin ka yi haƙuri amma sai ka yi haƙuri to wannan ya fi kamala ya fi cika akan haƙurin da ya zama tilas fa ina littirari ya ishtariku fihi nasu wa ya ta'atta mimman la ya ta'atta minhu sabr ikhtiyaran saboda haƙurin da yake na dole na dole na ba yadda ka iya wannan kowa da kowa ma yayi tarayya a cikin sa da mutumin kwarai da wanda ba na kwarai ba da mutumin musulmi da wanda ba musulmi ba da mai da'a da mara da'a duk sun yi tarayya anan kai hadda dabba ta yi tarayya da mutum a cikin irin wannan haƙuri na dole wa ya ta'atta min man la ya ta'atta min husabr ikhtiyaran kuma ana samun irin wannan haƙuri daga wanda ba zai iya yin haƙuri na sa kai ba amma dole zai yi haƙuri irin wannan ولذلك كان صبر يوسف الصديق أم مطاوعة امرأة الأزيز وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد كبين أي قباتة هقولي وديكنا الاضطراري شيني هقولي أكان أبند الله سبحانه وتعالى يسوكر ومتن نون بلائي تنيه wani na kusa da shi wani masoyinsa ya rasu wannan ko ya ƙi haƙuri ko baya da zai zai da da shi wani haƙuri ya zama dole zuba haushi aka ce ya haƙuri ce haƙuri ya zama dole to wannan haka ne ya zama dole don ba ka yi haƙuri ba to mai za ka yi za ka kai ƙaran mala'ikan mutuwa ne kotu ka ce ya ɗaukan maka naka to to wannan shine as-sabru lit-tirari wanda ba ka da yadda ka iya ba ka da yadda ka iya shine hakurin da wani musiba ta same ka as-sabru al-ikhtiyari kuma wanda zaka iya yin hakurin zaka iya yi kamar abin da ya shafi aikata da'a ko ko aikata ko barin saban Allah man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kana da mashi'a anan kana da zabi kai hakuri duk sanda aka ce an kira sallah ka je ayi sallah da kai ka yi haƙuri ka yi wannan biyayyar kaga haƙuri ne na zaɓi wani zai ce ba zai yi ba ka yi haƙuri ka kaucewa haramun abu ne haramun ne shari'a ba ta yarda da shi ba za ka iya haƙuri ka kauce masa wani kuma zai ce shi ba zai iya haƙuri ya ba abin nan ba wannan samun ba zai iya haƙuri ba in basa ba to kaga wannan haƙuri ne na zaɓi to a nan kamala take irin wancan haƙurin kowa ma zai yi shi tunda ba yadda ya iya amma shi wannan haƙurin na zaɓi to wannan shi ba kowa da yake iya yin shi ba to shi ne a nan yake misali da annabi yusuf alaihissalam wanda abubuwa da yawa suka faru a gare shi a rayuwarsa kuma ya yi haƙuri ya yi haƙuri har allah subhanahu wata'ala ya nuna masa sakamakon haƙurinsa to abubuwan da suka same shi ya haƙuri kala-kala ne akwai wanda yake sabrun ne ittirari ba yadda ya iya haƙurin ya zama masa dole akwai kuma wanda zaɓin kansa ne ya yi haƙuri shi ne ya ce wali zalika kana sabru yusuf siddiq saboda haka ya zanto haƙurin da annabi yusuf siddiq sallallahu alaihi wasallam ya yi an mutsawa a tihim ra'atal azizi ya ƙi ya ba wa wato matar azizu misir ya ba wa bori kai ya hau ya ƙiya miƙa mata wuya akan abin da ta neme shi da shi na lalata kaga zaɓin sani yana iya yana iya miƙa wuya amma ya haƙuri da duk abin da zai same shi ya ƙi yadda ya ba da haɗin kai wa sabruhu ala ma nalahu min zalika min al-habs wal makruh da haƙurin da yayi akan abin da ya same shi a dalilin haka na kai shi kurkuku a rufe shi shekara da shekaru da abin ki da ya same shi na bakin ciki da ya auka masa a dalilin wannan diye hakuri kaga wannan hakuri ne da zabin sa inda ya ga dama shikenan sai ba da ba da kai gori ya hawo da abin da ta bukata a wajen sa ya ansa mata amma sai ya ki yadda sai rabbi sujud ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi Allah kurkuku na fi so sama da abin da suke nema na da shi to wannan haƙurin da ya yi na sa kai a azama min sabrihi alama na lahu min ikhwatihi ya fi girma akan haƙurin da ya yi bisa ga abin da ya same shi daga ‘yan uwansa lamma alƙauhu fil jubbi lokacin da suka jefa shi cikin ƙwararramar rijiya wa farraqu bainahu wa bain abihi suka raba tsakaninsa da mahaifinsa suka raba shi da mahaifinsa wa ba'uhu bai'al abid suka sai da shi a matsayin bawa wa sharahu bi samanin bakhs dirahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wannan hakurin da yayi hakuri ne da ba yadda ya iya yan uwansa sun fi karfin sa sun kama shi sun je shi zuba shi kwararramar rijiya ya zai yi ba yadda zai yi haka nan sun zo sun sai da shi a matsayin bawa sun raba shi da mahaifinsa shekara da shekaru duk ya yi haƙuri a kan wannan to wannan haƙurin bai kai wancan na farko ba da aka ambata haƙurin da ya yi daga baya na irin jarraba da ya gani da fitina ta mace da ya gani ya tsallake wannan to wannan ya fi girma ya fi kamala fiye da wancan wa min as-sabr ath-thani yana daga cikin hakuri na biyu din nan insha Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma wa min wa min as-sabr ath-thani insha Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma ansha'ahu min al-'izz war-rif'ati ina jin ansha'a ne ba zai zama insha'u ba wa min as-sabr ath-thani ansha Allah subhanahu wa ta'ala ma ansha'a lahu min al-'izz war-rif'ati wal-mulk wat-tamakkun fil ardi wala shi ne daidai ba in sha'u ba an sha'a daga haƙurin nan na biyu ba daga na farko ba daga haƙurinsa na biyu haƙurinsa na biyu shi ne wannan mata da ta sako shi a gaba amma ki ba ta haɗin kai har aka kai shi kurkuku aka rufe shi ya yi shekaru a kurkuku to daga sakamakon wannan haƙurin na biyu shi ne ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya samar masa abin da ya samar masa na izza da ɗaukaka da mulki da kafuwa a bayan ƙasa haƙurin na biyu tunda shi ne haƙurin da ya yi bisa zaɓin kansa shi ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala cewa ka zalika makanna li yusuf fil ard ya tabawa min al ard haythu yasha kamar haka muka bawa annabi yusuf tamkini kafuwa a bayan ƙasa yana zama a cikin garin masar duk inda ya so Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan to abinda yasa ya samu wannan shine hakuri wanda ya sa kanshi hakuri na zabin kansa na radin kansa ba hakurin da ya zama tilas ba wa kadhalika sabrul khalil wal kalim haka nan hakurin da annabi ibrahim alayhi salam yayi badadayin Allah da hakurin da annabi musa alayhi salam yayi akan fitintunu da gallazawa ta fir'auna da mutanensa wa sabri nuhin da haƙurin da annabi nuhu ya yi gabaninsu wajen kiran mutanensa da wahalhalu da ya sha ba dare ba rana shekaru masu yawa wa sabrul masihi da haƙurin wa sabrul masihi da haƙurin annabi isa alayhi salam da ya kan mutanensa wajen da'awa da kiransu zuwa ga kadaita Allah وصبر خاتم الأنبياء وسيد الولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم da haƙurin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban ƴaƴan annabi Adam sallallahu alaihi ajma'in haƙurin da annabi yayi wajen kiran mutanansa da irin abin da ya gani na ta na gallazawa da tsana da kiyayya kana sabran ala da'wati ila Allah wa mujahadati a'da'illah wannan ya kasance hakuri ne suka yi akan kira zuwa ga Allah da kuma gwagwarmaya da mukiya Allah sauraka sun yi hakuri ne akan abin da suke kai na da'awa kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da abin da suke ta gamuwa da shi na tsana na kiyayya suka jure har Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ولهذا سماهم الله تعالى أولو العزم سوال هكذا الله يكراس أولو العزم وتما أبوتاها قليل جوليا وأمر رسوله أن, يس أن يسبر سبرهم الله يأمر شاء النبي صلى الله عليه وسلم ليها قلي إلى الناس الله يتي فاصبر كما سبر أولو العزم من الرسل كيها قلي كمريند ما أبوتاها قلي دجوليا سكيها قلي daga cikin manzanni shi ne ce waɗannan su ne ulul azmi waɗannan ulul azmi humul mazkuru na fi ƙaulihi ta'ala su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ambace su a faɗarsa shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa Allah ya shar'anta muku addini irin wanda yayi wasiyarsa ga annabi nuhu da wanda muka yi maka wahayi da shi da abinda muka yi wa annabi Ibrahim wasiya da shi da Musa da Isa kaga anan Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗannan annabawa guda biyar shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan da yake nan wallazi auhayna ilayka shine annabi sallallahu alaihi wasallam bi kenan wa ma wasaina bihi ibrahima uku kenan wa musa hudu kenan wa isa biyar kenan waɗanda su ne ulul azmi minan rusuli hakanan Allah ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allah ce ka tuna lokacin da muka yi alkawari muka rike alkawari daga annabawa muka rike alkawari daga gare ka muka kuma rike alkawari daga nuhu da ibrahimu da musa da isa dan Maryam muka riki alkawari mai karfi daga wajensu kaga anan an sake maimaita ambatan waɗannan manzanni guda biyar minan nabiyina mithaqahum wa minka shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa min nuh biyu wa ibrahim uku wa musa hudu wa isa ibn maryama wadannan sune ulul azmi minar rusul wanda suka yi hakuri suka juriya suka jajirce lokacin da suke da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala ba irin abin da basu gani ba na kiyayya na musgunawa na cuskunawa na cutarwa da aka yi musu aka yi wa mabiyansu amma wannan bai sa sun yi sanyi ba ko gwiwa su ta yi sanyi ko sun ja da baya haka suka yi ta fafatawa har zuwa ƙarshe Allah cewa annabinsa to ka yi haƙuri yadda su ma suka yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri fiye da yadda suka yi kuma ya samu nasara fiye da yadda suka samu kazalika qala ibn abbas wa ghayruhu min as-salaf kamar haka ne abdullahi dan abbas da waninsa daga cikin magabata kamar almajirin saqatada kamar qatada da aba al-khurasani waɗanda dukansu sun fassara cewa ulul azmi dinnan ana nufin waɗannan manzanni guda biyar saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu manzannin akan wasu wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd hakika mun fifita wasu manzannin akan wasu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd cikin waɗanda Allah ya fifita ko waɗanda suke a gaba a kololuwa sune waɗannan biyar din sune waɗannan biyar din annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi isa alaihi salam sai annabi muhammad sallallahu alaihi salam sune ulul azmi minar rusul daga cikin su annabi ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam sune khalila arrahman sune badadayin allah Allah ya rike annabi ibrahim wattakhadha allah ibrahima khalila to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha takhadhani khalilan kama takhadha ibrahima khalila to wadannan sune khalilai rahman a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba gaba daya ana sayyidu waladi adam wala faqar shine shugaban ƴaƴan annabi adama duka ba da fariya ba ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يسبر سبر أولي العزم الله سبحانه وتعالى يحدى النبي صلى الله عليه وسلم يكوي لما أبو تشنكيفي شين النبي يونس عليه السلام inda bai yi haƙuri ba kamar yadda waɗancan annabawa ma'abota haƙuri suka yi haƙuri shi ya kasa jurewa tawayen mutanensa da bijirewarsu da turjiyarsu ya kasa jurewa ya fita ya basu to Allah ya ce kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka kada ya kyale mutanensa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar garin makka ba sai da Allah ya masa umarni shekara goma sha uku yayi a cikin kuntatawa da cizgunawa da musgunawa da cin zarafi har da yunwatarwa wasu daga cikin sahabbansu ma suka rasa rayukansu a dalilin haka wasu aka daure su aka yi ta dukansu amma nabi bai fita ya bar garin makka ba shi kansa ya gamu da abubuwa na tsangwama iri-iri duk bai sa ya fita daga garin makka ba har sai da allah ya ba shi umarni ya ba shi izinin cewa ya hijira kaga ya yi haƙuri kamar yadda Allah ya ce ya haƙuri Allah ce fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idnada wa huwa makzub ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka kada ka zamo kamar ma'abocin kifi yayin da ya kira wato ya yi addu'a yana cike da ɓacin rai yana cike da ɓacin rai Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri da hukuncin da ubangiji yayi shine hukuncin sa na kaddara abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa ya rubuta masa zai faru da shi yayi hakuri bayan in ya faru da shi yace da shi wala takun ka sahibul huti kakka zama kamar ma abocin kifi shine annabi Yunus da kifi ya hade shi bayan ya gudu ya bar mutanansa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara fadawarsa ruwa da fadawarsa cikin cikin kifi a wannan lokacin ya koma ga Allah subhanahu wata'ala da tasbihi da addu'a da neman taimakon Allah da saduda da ikirari da laifinsa Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa dauki ya zanto ya kubutar da shi daga wannan yanayi to ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kada yayi irin wannan wa huna su'alun yace to anan akwai wata tambaya ta ilimi huwa an yuqal a ce mal amilu fi dharfi wa huwa qawluhu id id din zarfu zaman ne yana nuna wani yanayi wani lokaci to menene ya aiki a cikin wannan zarf din a wajen malaman nahwu menene amil din sa wala yumkinu an yakuna al-fi'l al-manhi anhu ba zai yi wa zanto wancan da aka ce wala takun ka sahibul huti iznada zai ce la takun ka sahibul huti iznada lokacin da annabi Yunus alaihi salam yake cikin kifi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wannan yanayi zai yiwu a ce shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hana annabi ya koyi da shi a cikinsa ba zai zama wannan ba ne domin ka ce shi ne iz yasirul ma'ana sai zanto ma'anar ayar la ta kun mislahu fi nida'ihi kakka zama kamar sa wajen addu'arsa wanda kuma ba haka ba ne saboda bai saboda shi Allah ya yaba wa annabi Yunus da wannan addu'ar da ya yi saboda ka kaga abu mai kyau ne yayi ba za a ce kada ai koyi da shi a cikin abu mai kyau ba wa qad asna Allah subhanahu alayhi fi hadha nida Allah ya yaba masa da ya bada labarin wannan addu'a wannan kira da yayi wa Allah wa akhbara annahu najahu bihi Allah ya ba mu labarin cewa a dalilin wannan addu'a da kiran da ubangiji da yayi wa da yayi wa ubangiji Allah ya kubutar da shi da wannan to kaga ba a ce a nan ake hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi koyi da shi ba faƙala Allah ce wa zannu ne iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin Allah ce wa zannu ne katina ma abocin kifi iz zahaba mughadiban lokacin da ya fita ya bar mutanansa yana cike da fushi fa dhanna an lan naqdira alayhi yayi tsammanin ba za mu kuntata masa ba yayi tsammanin cewa ba wani abu da zai same shi tunda ya yayi da awasa yayi da awasa ba a ji ba ya fita ya bar su sai kuma gashi ya je ya fada cikin cikin kifi a cikin ruwa fanada fi zulumati a cikin waɗannan dubbai ya kira Ubangiji ya roƙe shi duhun dare da duhun ruwa da duhun cikin kifi a lokacin ya kira Ubangiji Allah ilaha illa anta cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min adh-dhalimin lalle ni na tabbata cikin azzalimai Allah ce fastajabna lahu nan take sai muka ansa masa wannan fa'u ta'kib ce fastajabna lahu nan take sai muka ansa masa warajjainahu min al-ghamm muka tsirar da shi daga wannan bakin cikin da yake ciki wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne muke tsirar da mu'minai yayin da za su koma ga Allah su yi tasbihi su maida al'amarin su ga Allah sai yadda su masu laifi ne yayin da bawa zai yadda shi mai laifi ne ya koma ga Allah da tasbihi da addu'a to Allah ya aika wurin cewa zai kubutar da shi daga bakin cikin da yake damunsa Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghamm wa kadhalika nunjil mu'minin wa fi at-tirmidhi yazo a cikin jami'ut tirmidhi wa ghayrihi da waninsa عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي يتشي دعوة أخي ذنون الدؤر نموانا ما أبو تنكيفي إذ دعا بها في بطن الحوت لوك تندي الدؤة دوانا الدؤة التاشي أتكين تكين كيفي ما دعا بها مكروب وانا الدؤة ما وانا يكي تكين داموا دا زيلوك ألا دا إتا illa farraja Allahu anhu face Allah ya yayi masa damuwarsa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta babu wani abun bauta da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka lalle ni na tabbata cikin azzalimi to kaga idan har ya zanto Allah ya yaba wa annabi Yunus da wannan addu'ar da yayi ai kaga ba za a ce a cikin wannan yanayin ne akan wannan yanayin ne Allah ya ce kada annabi ya koyi da shi ba gashi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ƙarfafa wannan batu yace ita wannan addu'a ba wani wanda zai shiga cikin damuwa bacin rai ya daga hannu da gaske har zuci ya roki Allah da wannan face Allah ya yi masa damuwarsa kaga shi abu ne mai kyau kaga ba za a ce kada annabi ya koyi da shi anan ba to ashe kenan ba wannan shine amil din ba ba wannan ne amil din iz iz din nan da Allah ya faɗa ba fala yumkinu an yunha an at-tashabbuh bihi fi hadhihi ad-da'wati ba zai yiwu a hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwaye shi a cikin wannan addu'ar ba wahiyar nida'ul ladzi nada bihi rabbahu shine kuma kiran da yawa ubangijinsa wa inna ma naha an tashabbuh bihi fi sabab alladhi afda bihi ila hadhihi almunadat abinda aka hana shi koyi da shi shine abinda yayi har ya kai shi ga sai da yayi wannan addu'ar ya samu kansa me yayi ya kai shi ga fadawa cikin wannan yanayi har sai da yi wannan addu'ar shine barin mutanensa da yi ya kasa hakuri da juriya akan bacin da suke masa ya tsaya musu addu'a ya fito ya ya bar garin wannan shine ya jawo shi har ya fada cikin kifi har kuma ƙarshe sai da yi wannan addu'ar Allah ya kubutar da shi wa huwa mughadabatuhu allati afdat bihi ila habsihi fi batn al-hut shine fushinsa da yayi wanda wannan fishin shi ya kai shi zuwa ga a tsare shi a cikin cikin kifi wa shiddati zalika alaihi da tsanantan haka gare shi hatta na da rabbahu wa huwa makdhub har sai da ya kirawo ubangijinsa ya roke shi yana cike da bacin rai wal makdhub wal kadhib wal kadhib waɗannan kalmomi duka a ce al makdhub ko a ce al kadhib ko a ce al kadhib الذي قد امتلأ غيظا أو غضبا أو هما وحزنا أنا كرم متمن دا يتك دا باتر ري كو فشي كو داموا كو بكين شكي الكذيب كو المكذوب كو الكاذب وكذب عليه فلم يخرجه يهدي باتر رنسا يكاس ما فتولش أو إذا بشرا أحدهم بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كذيب Allah yana ba labarin mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci idan aka yi wa ɗayansu albishir da an masa haihuwa ya mace zalla wajhu muswaddan sai fuskarsa ta koma baki irin wa huwa kadhib yana makare da bakin ciki yana makare da abin nan ya kasa ma cewa komai sai dai rika bubboyewa ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsiku ala hunin am yursu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan ga bubbuya ka a ganshi a masa dariya yana bubboyewa inda ya ga mutane sai ya boye yana ta sake sake a ransa ya bar wannan haihuwa da aka yi masa wannan jaririya da aka haifa masa ya kyale ta ci gaba da rayuwa amma fa ya ta ganin mulakanci ko ko ya je kawai ra mai binne ta haka zai ta sakawa a ransa kaga Allah sai sifanta halin da yake ciki na cika da bakin ciki cewa huwa kazim yana cike da bakin ciki to in ba wannan wala takun shine amil din izba ana hawo ana hawanci to menene zai zama amil din to shine abinda zai bayyana mana anan gaba a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh